أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادمون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 11 ga watan Muharram hijira shekara uku wanda ya dace da ishirin ga watan takwas shekara ɗaya. a darasi da ya gabata mun tsaya cikin aya ta ishirin ta sotul mummuni kinan muna cikin sotul mummuni insha Allah za mu tashi aya ta ɗaya. kahin nan 'yan tambayoyi kahin tambayoyi a ina ga sati da ya gabata na yi bayani na maganar da na yi maganar zawa ta'aziyya daga nesa kamu sun fahimci cewa ta'aziyya kenan bulaguran da ba kyau ba haka ba ne ba bayanin da na yi na ce iya cikin ni na ce cikin ni wasiyata da na yi ne na ce duwanda yake ya sanni na waɗanwa aboki na yahe ma kowa zauwa in Allah min cikawa kan wanda ya bulaguran zauwa nan garin ta'aziyya duk inda yake ya addu'a addu'a take amfani ba zauwa ta'aziyya addu'a za ta amfane ni ko ina fito kenan ko ina mutum ke addu'a ko da shi kenan na yi bayanin kenan wannan ni ne ba ca ne ba kyau ba ke ni ne na ce na yaje ba kowa dan ganin addu'a ita ce mai amfani kuma sau da yawa yan uwa kudi ba zamantakewa sau da yawa wani abin da zamto matsala wani iya karamin halin an ce wani ya ce wani ya ji shi ma so ke ya zo kana ta bulaguro ana ta zuwa zawwa kuma da yawa wahala ce wani ka a ce bai zo ba zai sha wahala ya zo ya ba abin da yake zo da karamin karshe da ke kenan kuma a yau abin kamar wata ka'ida ce ma a yau gaskiyar magana an ba a zo ba a ce ayyasu wani ba zo ba ta zai wani ma sai na ce ni dai na yayi ina fata an gane magana ba ta ne ba kyau ba ko muna fata duka muke da cika mun imani ko sai magana ta yan uwa mas'alar kowa da yayi irin abin da ya wakana a nan garin hanyoyin watsa labaru na wa'annan mata wanda suka yi wannan abin da dai Allah kiyaye Allah sa ka aminta shi ɗan uwa wannan duk da abu ne mara kyau ma muna fata da zaman darasi ga saura ɗan baya mu kurin magana mu dai wannan kowa ya san muna abin da rashin keji kowa sani bai buƙatar ta dogon bayani na yin agudu mata ko ba matan aure ba inda dan ɗan uwa sun aiko min ɗaya biyu na farko na bude wallahi bai da karanta bai da ganin shi wallahi na fara gani na yanki mun ce me yasa ka aiko min wannan bidiyo kin a ya aiko wajen ci a sai ka mun bayani kurin da abin da ka gani kai ka gabar na ka aiko wannan neman gabar na ka gabar na ce matsala ce kenan wannan matsala ce yanwa na idan malami ba a zikurin gamin mai wane wallahi na ga wani mugun abu wallahi ga kaza kaza kaza aka yi kamar bayani shi kenan ba sai ka aiko ba ya san aiko kuma da ba wanda na buɗe banda na farko ko shi ma bai iya daga nishi ba ila jin labarin hanyoyin ana hannu kaza kaza kaza abu ne ya muni na yadda mata ke bayan da ɗawarsu kenan nan magana ta yan uwa jan hankali ga yan uwa wannan abu ya riga ya wakana wanda suka yi lahin daban amma zai shi haiwo su akwai yan uwansu akwai ɗiyansu akwai na kusansu yan uwa akwai mutunci muna fata yan uwa Allah subhanahu wata ya gama na nan da dinin filibuna ta shiga fashi ta dinin amanu ko me Allah ce lahum azabun alim fi dunya wal akhirah wala yanamatu ta da mun Allah ya mana kashe kan mafalakin kashe ga waɗanda suke son alfasha ta yaru cikin masu imani da suna da azaba mai tsanani a duniyar lakara ɗan uwa ya da wannan duniyar alfasha ce amma abinda ka jan hankali ɗan uwa wallahi mai imani mai gudu mai son kare mutunci shi na wani ya wata wani duniyar goge ta shi ne kira da duk mai ta goge ta a kari ga allah don ba ta da kyau za ka lura abin da bai dace ba kuma ka ci ma wasu mutunci da akwai ɗiyansu akwai ƴan uwansu ba wata fa'ida akan barinta gaskiya ina kira ‘yan uwa kamar shiga cikin masu alfasha mu goge wannan bidiyon saboda Allah kuma kare mutuncin su su daga sanyi akwai ɗiyansu akwai ‘yan uwansu akwai mazansu wani sai banna amma ban zai shaye su ‘yan wa don kare mutunci don Allah wannan bidiyon mutum goge ta shi ne gaskiya magana ba ta ma a wani komi kun kalli baɗa kuma ka aika ma wani yawai kalla shi ne ba ta da kyau gaskiya amma kuma a gabanin wani abin koyawa kana irin wannan banna abu mara kyau muku idan kai ka gani kaka aika ma wani yi mun bayani kuma kasa yi mana mai bayani kamar wani ya Allah a yi bayani kaza kaza kaza ya wakana amma a yaɗa nan a yaɗa nan har a yi shi inda ma abun ba tsammani ya da banna ne in wani abu da ba yana kai ba ko abu tewa an ga banna kaka aika ma wani sai ka mugun abu ka aika wani mugun abu ba sai banna ce ba shi da kyau muna fata ɗan uwa za su gane su wannan Allah shi da su Allah shi da su kuma Allah kai sa abu mai mutu kuma su kuma masu ga masu bidiyoshin lalle cewa mambannin shi babba wata fara yada shi don mata suka yi abin ta ɗauka kuma ta yada shi ita ce babban mambannin ciya ita kanta ta tuba ga Allah ita kanta ta yada ta tuba ga Allah ta yada banna muna fata Allah shirye su kuma kuma Allah kare muka ganin wani abu kuma duk wanda ya ɗauka da Allah goyi Allah taimake mu sai yan uwa kullum ce musulmi ya zama to waye wanzu kan muna jin hayaniya taliban afghanistan kalamai taliban mai afghanistan yan wa musani cewa yan taliban wata al'umma ce wasu matasa ne babu wata ƙasa a shari'ance ko majalisarkin duniya wata ƙungiya ta duniya sanana wata ce yan ta'adda ne asalin su ƙasar aka mamaye ƙasar su aka mamaye akan ƙarya akan zargin sun taimaka ma ana al'aida ko to yan wa me ya aka yi a takaice ka san abin ko a gaba yan taliban kowa san dai afghanistan farkon lamari rasha ta mamaye ta kayan amurka ta yi rasha ta mamaye afghanistan ta tura soji na iya kasa rasha tana da iyaka da ita kai tsaye ga kusan take da makamanta kusa aka kawo su sai ta zuba soji da sunan soji a cikin afghanistan soji dubu tamanin da biyar na rasha dubu tamanin da biyar kuma arme duk wani bangaren kayan suna su shayar da kwamma jirage ne don kusa ne aka ta fafata aka ta fafatawa da su a lokacin nan kowa ya yarda jihadi ake fi da billa a ta saudiya a amurka sai da jihadi suke yan tokasar suke aka ta taimaka aka taimaka musu da kuɗi da aka yi ta saudiya wani saudiya wacce kama saudiya kai yawo saudiya a wancan zamanin za ka ana yawo da asusu akan titin saudiya kuma ko madina ana taimaka ma ɗan mujahidan afghanistan yan wannan shi ne asalin abinda ana ana nan allah ya taimake su sai rannan kun dakar rana allah ba ta nasara suka ture na jibullah wanda ya gayyato sojinan rasha ina ka katamandisu ne ka katamandisu ya aka ture aka sojin rasha da kan suka tsere yadda kada na abu sun tsere a yanzu haka na suka tsere da motocin suka tsere suka suka koma gida gaba daya suka kama kasarsu to da aka maka sa afghanistan sai ganin zawa aka yi kura a kawo mulki da yan shi'a yan ɗarika sunna a game da aka ture mulki to ya za a yi mulki ya gagara don wa ƙira daban-daban ce amma ko zo jihadi to a nan ana kama kabul kurin sai kimantar shi na firaministan shi ne firaministan kurin ganin rashin abun ba zai tsaye ba ra'ayi ya rubanta kurin haka fara kuma ya ɗan juna kuma ya kuma ba yake ruwan wuta da kabul ɗan haka aka ta cin kai suka ta cin kai a wasu zamanin matasan ɗiyan da suka tashi ɗiyan mushahidai da suka girma a pakistan can suke karatu don na ƙasa ba ta samuwa suna karatu suka kai aka shawara kun ga wannan da ta jawon za ka kawo za ka tsaka mana ƙasa gwanda mu je mu amshi hannu ɗaliban kamata etidiyan ne ma'ana ɗaliban ilimi ɗaliban etidiyan ne ɗan afghanistan suke rayuwa mun yi suna pakistan kaji asalin su malla umar malla umar ya ce gwamnance su ya ce to yanzu da mun karatu muke ya ce yanzu karatu wurin aiki da shi ya zo aje karatu yanzu aje karatu a zo aiki da shi asalin da ya suka shirya ƙungiya ta ɗaliban matasa na afghanistan wanda suke pakistan daga nan suka fara kuma dogon tarihi ne su je su amso su kama wani wasu bari su koma su kama dan haka suka yi karshe dai allah ya taimake su suka ture wancan gwamnati na haɗin kai na dattijawa ba haɗin kai suna nan kowa duniya ya yarda har lokacin da aka yi on september a nan ne ganin usama shi ma asali zuwa ya yi kama masu jihadi da aka yi a lokacin kowa da shi kowa da ga mai yake to yanzu usama su tsawon aje su darkawi suna rayuwa a cikin a cikin afghanistan amma a wancan zamanin ma ba sa tafiya tare usama kan kishi daban na darkawi daban ɗan ɗaliban harkar su daban sai tsawon da tsawon mujahidi ne amma su kore shi ba iya nan iya harkokin shi amma harkar su daban ta kowa daban ce kuma kowa ya sani an shaida sun ka zama lafiya ba su matsala ko ɗaya a cikin ƙasar afghanistan wannan zargi da aka ƙasar september amurka ta ce kurin kenan usama tun da a can ke dole ku ba mu shi su zama ko sama cin zamanin ba zai kama usama ƙarfi ba zai kama su kuma wani su tuka ba mu ne kuma ba mu gashi ba da mun shi kanshi yake kun ba mu ciki a takaice da kan wannan abun amurka ta ce ba ɗan afghanistan ba ta ce duk duniya wani ƙasar musulmi ko kana tare da mu ko kana da mu haka abu saboda ya sa wannan kalmar ta shigo cewa ko kana tare da mu duk da da muke tsada wa mani daga zama kashi daga nan aka zo aka turo sojinan amurka afghanistan kaji tun harkon al'amari kenan aka yi tayi aka tule gwamnatin wanda kowa ya yarda ba su kai kowa da ƙasar hali ba kun ba sa ta'adarci ga kowa ƙasar su ce yanci na nan duniya kowa yarda aka ma koyi wutar nijar aka ma mai kowa yarda mu zo mu yi yaƙi ba mashi ƙasar mu kowa yarda babu saɓani ka duniya su ma ƙasar aka amsa suna da haƙƙin su amshi ƙasar su shi suka yi ta yi suka yi ta yi kuke ga cewa ba su sare ba da imani da Allah dama kuma dama tana a tarihin zama can dama ga hin rasha ingila ta zo ta yi ta yi ita man tserewa ta yi gudu suka yi rasha ta gudu yau amurka kamar wasa wasa za mu ta yi a'a za mu ta yi wuf suka tsere suka bar ƙasar to su kuma wani ciki ita amurka mai kare ta tsere ta kace ta mai kura da mai gona mai gona ɗaya cikin gona kara ta shi sai mai kura zo ce a mana ga kura ta kura ta nan ce sai ka ce mana ya ga kabarin ya bar shi a nan a cikin gona tsari tsari mai kura ta tsamu sai tare sai bi shi to haka ne aka su wani wani gwamnati bisa iya kankara su kuma kenan shi ne kenan taliban ba mai musu wata tuhuma da ta'addanci ga kowa haƙƙi gare su na yaƙar da kama ƙasa daga hannun kahurai an zo an yi an yi kuma ga abin da Allah ya yi ta malaba mu labari nan da zan kafaro hukun amalin su don sabi lillah إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah tabbas wa wanda kafirce ma Allah suna kashe kudin su suna kashe dukiyar su dan su kanki addinin Allah sun zo dan su hana shari'a da alƙawarin ba gaskiya bane ba na shi kaza kaza to haka suke a kullum suna kashe dukiyar su dan su kanke mutane da kan Allah Allah ce haka ne ba sa yin fiƙuna eh haka suke kuma za su za su rinka kashe kudinsu don wannan hanya ta toce addinin Allah ya ce sun mutakun adin hasarata za su kashe a banza don ba sa cin magoninsu sun mu yi gulabun kuma karshe za a rinjaye su ba ƙare ba wanda zina kafaro ila jihar da bishiru wato duka wanda ta kowai kiyama ya gidan jihar da makon wasu a kai wani alƙawarin Allah ne in dai akan gaskiya kuke tsawon zamani Allah ta bakuna sana na haka yan taliban gwamnati ne wanda yake kare kasar shi da kawo shari'a a kasar su ba ruwan tuhuma da ta'addanci yan ta'addar daban taliban daban Allah ta yake su kuma ta yake mu sun alama آية 21 وإن لكم
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون نعم وعليها وعلى الفلك تحملون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة Allah ke tabbatar subhanahu wata'ala cewa lalle ku mutane kan dabbobi na ni'ima kuna da wani abun gani a wa'astu al'ibara abinda daga shi zaka gano na abu daban ta wannan abun zai ba ku damar gano kudura ta Allah subhanahu wata'ala ko da hikima ta Allah subhanahu wata'ala kwaye akun abin gani a lura ta lamarin dabbobi na ni'ima sai an bata mana cewa nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga wani abu wanda ke cikin waɗannan dabbobi eh wani abu daga cikin abin da ke cikin su sannan halin da ke cewa wannan lakum lan'am al'ibara yusukum mimma fi butuni min bin farsin wadamin نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين hasbu ta Allah ya ce wa inna lakum fil anam da ibara lalle akwai abin gani a lura akan lamarin dabbobi tin nusqikum mimma fi butunihi yace atam muna shayar da ku daga cikin abin da ke cikin dabba tin min bayna falsin wa dami tsakanin jini da tumbi da kashi tsakanin jini da tumbi da tumbi da hanji cikin tsakanin kashi da dan wani ya ce labanan an wa hikimar Allah ka diba ana ana gaya maka domin kowa sani dabba tana cin abinci ina yake zuwa cikin tumbi kowa sani wanda tana adam ko da wannan aikin tumbi iya gyara ya tace tace daga nan ake hudda kashi a hudda wutsari a hudda to ita hikimar Allah tsakanin wannan inda ake wannan tacewar a cikin tumbin tumbu da hancin daga nan Allah kuma ya tace wani abu amma a jikin dabba shine nono ce labanan khalisan nono wani kuma ce khalisan tsakanin tumbu da hanji amma nono kila farin fes ciki majalisar abu abu tsakanin tambun hanjin da jini inda jini ke wutan ba kai shi wutan ta ga wani abu fari fes kawai sana ce nuna yana wani dudu karnabe kila eh na bana khalisan kuma ce sa'iran da sharabi kilar abin sha'awa kawo kuma ga gwanin daɗin wucewa a makogoro wannan abin aya ne Allah ga mutane neman Allah ta mana shi ne Allah ce kenan nusuqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da ke cikin waɗannan dabbobi shi ne take na labana khalisan sa'iqan da sharibi yace wala kun fiya manafi'u kathira Allah ce kuna da abin amfani masu yawa a cikin dabbobi da yawa wata nama kuka ce da kayyar ko bai ga Ya ce kuma wa minha ta'kulun daga dai waɗannan dabbobi ni'ima kuma ku ci gaba da ku mole ku ci ku mole yace wa alaiha wa alal fulki tuhmadu kuma bayan ci da sha da duk wani bukatun kuma dai akan ta kuke hawa ku biya bukatun ko jirgin ruwa duk wannan ni'imar Allah ce ga bayan shi ku hau ku yi bulaguro ke tsakanin abin bulaguron ku shine dabbobi da jirgin ruwa ta nan kuke hawa kuna biyan bukatun ke wannan abin gani a lura ne kuma abin ma Allah godiya ne ka samci masa godiya ne Allah ci gaba
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أنوا منا تكمنا بيانكما سي الله سبحانه وتعالى ke kamar wani labari a wancan zamani a ba manzan Allah haƙuri a kwanta mai da hankalin shi irin abin da yake gamuwa da shi ba gare shi haro ba kuma mun mutane sauran mabiya ku ga cewa yanda aka fara gwagwarmayya akan addinin Allah kan kawo tauhidi ba yau aka fara ba tun farko tun duk da za ka fara gwagwarmayya tsakanin imani da banna da ƙarya ya ce Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qawmi haƙiƙa tabbas mun aiki nuhu zuwa ga mutane shi faƙari ya ƙwami ya budullah malakun min ilahin garu ya ce ya mutane na na akwai dangane kanshi zuwa gare su kenan dangi na ‘yan uwana ya mutane na ibudullah ku bauta ta mu Allah kuma wani bautar Allah malakun min ilahin garu ba ku da wani ilaha daban ba Allah ba babu wani ba Allah sai ma wancan zamani mutane ba sa kokonto ko ɗaya a wata duniya ba shakka ko ɗaya akan maganar Allah ko wasan da Allah na baiwan labari asalinsu wasu mutane ƙwarai ne masu bautar Allah sanannu a cikin mutanensu wani a zaki ba wasu waliyan Allah na ya ta ga waliye ne su ma haka ne san da Allah da komi wasu bayan Allah na ƙwarai manzan da ce tun adam sai da aka shekara dubu a duniya babu shirka da Allah gurin Allah ke bauta haka manzo Allah ce babu shirka ko daya su sauka Adam he ba shi karar duk Nuhu alaihi salam ya samu kan cikin al'umma wanda aka fara gama Allah da wani abin da ya kawo zai cikin hadisi cewa wasu mutane da sanannu tsarkakakku ake mutane kware ne suka mutu sai shawarar horoko da Iblis ya ba su cewa saboda tuna su saboda tunawa ka amince su ya kamata a yi sati a yi gumkinsu a yi watansu babba a kan gari tashin wani haka ne su na ku sun yi ne da wani manuwa kaɗai sai ba sa ɓanna ku kaɗan cikin kawata a haka kuna bar su shi ke na kawo aka yi manyan gumaka na wani mutane sanannu mutane ƙwarai ne an san su wa'annan wanda suka yi abin sun gushi sai ya dawo wajen 'yan baya ɗiyansu yanzu kuma abin da ya biyo da su kun ga wa'annan dama sa matsala ka yanka ruwa tashin abinci kakannin uwaye mu kakanninku waɗannan suka samu matsala ta ruwa daga waɗannan goma ka wannan wannan mutanen su ake kira ya san biyan bukata ta nan ya biyo su kuma wancan suka abin su zama wani abin sai da tuna sun wuce yanzu yan baya suka zo aka ce musu wa'incan suna kiran wa'innan gumaka asalin kawo bautar Allah bautar wani Allah sama kasa ta nan ya biyo musu masu sa akwai Allah to shi ne anan ke nuhu famar da nuhu ke musu a babu wani ilahan ba Allah ba Allah ne kadai ilaha ba a kiran kowa shi ne kurin abin bauta malakun min ilahin garu ba ku da wani abin bauta an ba Allah ba afala tattaqun shi yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba kinan ku haka bautar waɗannan gumaka haka ya gaya wa mutanen shi wata amsa suka bada
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين منين
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نعم yanzu bayan kira da yi na an san kullum ko ta al'umma tana da jagorori ko na kwarai ko na banza to wa'annan na banzan ne manyan gari wannan kira da nuhu ya zo ya yi na bautar abauta ma Allah kadai a bar komi duk wannan goma ka ya busa wa yi duk wani abubuwar su amsar da suka Allah ce faƙalar mala'ul da zina kafaru min ƙauni sai waɗannan manyan gari almala manyan gari sai waɗannan waɗanda manyan gari ba su kafirce ma Allah daga cikin mutanen nashi me suka ce ma hada illa basharun mutuluku ai wannan nu da yake cewa kaku wani abin da ku gada uwar ka ganu waye shi ba kowa bane wa mutum ne kamar ku mutum ne kamar ku kaga ana kenan sun kore cewa Allah ba zai aiko da bashar ba da mutum ba mutum ne kamar ku me manuwa yuridu an tafaddala alaiku kurin neman girma ne ko kajuwa ya ka bugo su kurin neman girma ne yake da samu kun shugabanci a cikin kuran shi ne kurin manuwaci da yake cewa Allah bai son wani abun ba kyau walau sha Allah la'anzar mala'ika inda har da gaske Allah bai son wani abun sai akwai mutum sai akwai da mala'ika daga sama haka manyan garin suka fi gaya wa mabiya kenan ku kyale shi inda har Allah ya so kan mi wannan bauta da magana uwar ganu inda har gaske ne da Allah sai aiko da mala'ika ya bayani ma mutum cikin me yake yawan cewa Allah ya aiko shi haba sace kuma wannan magana da yake sukan wannan abin bautar mu ba kyau kaza kaza ba kyau ma sami'ina bi hada fi aba'ina al-awwalin mu ba mu ji mu taba jin wannan magana ba cikin uwayenmu da kakanninmu a ce wai bautar gumaka ne ya usa da ya kusa dole abubuwan ko ba ke shirka ta da Allah ba mu taɓa jin haka ba to na za ku ji su ma mu shirkan ne na za ku ji ba mu taɓa shirka ba taɓa ji ba a wajen uwayen da kakanninsu in huwa illa rajulun bi jinna da haka kenan kurin yanzu duk an kore yayi Allah ya koshi kace saka ce kurin wannan nuhu ba kowa bane ba kurin mahaukaci ne mutum ne wanda hauka ya same shi haka suka ce mishi kurin jinna mu hakuci ne da haka ce fata da basu biyu hatta hin ta kurin ku kyale shi kurin ya haukan shi ya kare ya wata mun huta haka suka gayawa kenan mabiya nan kenan hanya ce ta a toshe sama kan ma ku shi ware shi kurin ma to ka kashe ma ku ci kashe ma ka shi kenan kare wannan hanyar suka biyo suka soke nuhu suka hana a shurare shi mahaukaci ne kuma shi kurin ya rugobe ya mutu mun huta kuma kun ajiya wani ƙarshen lamari haka suka ci ya Allah ci gaba
قال رب انصرني بما كذبون
yanzu nuhu alaihi salam a wannan wuri ya kaddama kenan ya gaji kuma ya ga ya sare abin ya kai gaya kamar tunda can aka cewa fada arabahu anni maghlubun fantasir ya kira Allah ta Allah anni maghlub Allah abin ya kai na fantasir Allah ka tamce ni Allah ta gonka Allah ka agajin ka Allah taimakon ka Allah fantasir ya nemi agajin Allah abin kenan ya yi karfi shi nan ƙarshen lamari ne to wannan yanzu nuhu alaihi salam yayi addu'a ta Allah ya taimake shi rabbin sunni bima kadzabun dalilin kai ta da suka yi Allah ka taimake ni agajin ka agajin ka nan za a takaita mana kisan nuhu yanzu kenan lokaci yayi can bayan mun ji a arafa da nan ta gama ko to yanzu kamar Allah kama karshen lamarin ya addu'a Allah sha ta yanzu lokaci ya me za a yi fa auhayna ilayhi fa auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idza jaa amruna fa idza jaa amruna wa farat an-nur fasluk fu- fasluk fiha فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون na'am Allah ce fa auhayna ilai muka yi wahayi zuwa ga Nuhu alaihi salam me aka ga mai anasni al-fulk bi awilna wa auhayna yanzu Allah bashi umarni yanzu kenan da awa ta kare yanzu kurin ka ci gaba da aiki lokaci ya kusa ka ci gaba da yin kera jirgin ruwa kuma wannan za ka yi shi bi ayunina wa wahayina akan idan muna gani kuma da wahayi bai san bai da kun game zai yi kaza yi kaza gama kaza ko hatta jirgin da wahayi za yi shi da wahayi za a yi shi shi na kace nuwa da salam yanzu kuma sai suka ga ya fasa zuwa iya ba su ba iya iya ba kawai musu kai ya ce ya damu su ko sai suka ce yanzu kuma ya koma kafinta shi sa da ta kulma mara alai bana min qaumi sakhiru min in suka wuce a nuhu kuma yanzu wa za ka sa koma kafinta sai saka yanzu na ana mai gidan gane yanzu su san ba abin da abin da ke ciki san bai shirye jirgin gudu ne ke tsira jirgin tsira ne ke shiryawa ta da ayatun a yanzu nuhu kuma aikin na koma kafinta koma an wata wa'azin shi kuma lokaci ne yayi Allah ta dole suka zo wucewa da suka mai izgi kuma mace zai ce za mu rama ya kike ta wai kuma sai za za mu ga su za mu rama akwai ranar kin dallan haka suka rika yi to za Allah ya wani kenan zai zai yi wannan jirgi ko jirgi kuma Allah ya ce kun kaza da wa'ayi zai shi jirgi da da wa'ayi kurin kurin to yanzu an ga mishi wannan jirgi da zaka yi lokacin aiki shi aka ba shi alama ta ruwan tufan fai da ja amuruna wa fara tannur idan al'amurinmu na halakar da su ya zo sai fur fur wajen ake gasa amce murhu fur da murhu na gasa wani amurka ta arihi idan kaga wannan tannurkin daga nan ruwa ya kaɗo to lokaci ya yi ita ce alamar wannan ruwa ba ruwa bane da kullum ba ruwa ne na halakar da su da haka da kaga haka fasalu fiha min kullin zaujina su yanzu daga nan da kaga wannan ruwa da wannan wurin to ka fara kusa mutane ka sanyawa wannan jirgi naka duka wani jinsi ka dauki kufin arme kuma me ka dauki arme duk wani jinsi dabbobi kaza duk baka su kaza duka ka doki arme ka sa a ciki don jirgin ba kwanza doka ba kuma wa ahlak haka iyalanka iyalai suna cikin masu iman suna cikin shi masu iman suna cikin da iyalan ka ɗauka amma illa man sabaka alai da kawo minhu sai wanda maganar Allah Allah ya riga ya hushi da su ba su da imani cikin yaran shi kenan matar shi da ɗan shi wanda hikimar Allah an wasan wa'azi duk wa'azin da ya ƙare ɗan iya matar shi ta kwata da shi har ƙashin shi ba mai imani ciki har ruwa ya zo nuhu alaihi salam ya shiga bato iya kira ɗa a gehe يا بني كم معك
ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معدن يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
Allah ce wa nada nunubinu nuhu cikin wannan hali nuhu ya kira ɗan shi Allah ce wa kanu fi ma'azilu ɗan iya gezi nuhu iya kira ana shiga ana shiga masu imani ya sa sauran dabbobi ga dan ake iya kallon shi wa kallon fi ma'azin shi ya bane kan ma'ana ya dana yaro zo man aba yaro na zo kawo man kan ma'ana zo kawo tare da mu ya ba ba ba su awi ila jabal ya asibi min ma aba ba ba wannan kwakwala kwalan wannan kwakwala kwalan a zan hau dutse babba dutse zan hau shi zai kare wannan ruwan ba wannan kwakwala kwalan haka ita kai yaro ba da aka mai amalla yau ba ba wani mai guji kare maka wannan azabar Allah babuwa illa mara sai wanda Allah mai rahama ba magana wani abin kare kai illa wanda Allah ba rahama ko dan shi dai ana cikin tattaunawa wa hala bainu mamut fa kana min mughraq an kare ana cikin tattaunawa korin sai wata ije wata duk gitta kasanu shikenan sai dirbiya heda ya shiga layin wanda aka jirin mai dusu duk da haka bai dangana ba ya rabi na birnin ahadi wakana wadaka
قال رب إن بني من, أهل من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين
نوح يا رب إن بدي من أهلي وكان وادك الحق نوح زقنا كان الله يشي كسا دول كوب دعب علمي أتكين زجن ونا إعلانك amma Allah ce Allah da ma ga mishi sai wanda wata kalmar Allah ta faɗa kan to shi zunu ganin an ce da iyalan shi shi ce rabbi ya ce Allah inna bi min alana ya da cikin iyalena nan nu suna iya kiran da yake da gitta zubi ga da ba shi tambaya ya Allah ina dana ai Allah kama tsoron iyalena ai dana iya cikin iyalena Allah kuma Allah kai alƙawarin ka gaskiya ne Allah kai ne mulki cikin masu jiki ba iya wani ya karashi ko Allah kai hakimin Allah kai mulki ko kai gwani da kan komai Allah kin iya ga iya wa dan a wani wuri da bai yake Allah bai tsamana halaka da dan nu har yanzu bai yanke ba iya fata iya wa dan iya wani wuri Allah kai ne mai hikima masu hikima dana Allah Allah ce nu la ta sa'ani amana saka da ilimi kaka tambaye ni abin da baka da ilimin kanshi ina rasu min halin wannan da ake tambaya bai cikin iyalanka ina abin gari sali domin mutum banza ne na an wa ina abin gari sali suna ce ai wai matar wai wai dan zina ne wannan magana ibn Abbas ce ba gaskiya bane bude masa ke cewa ba matar annabi ɗaya da ta taba zina ba matar annabi ɗaya da ta taba zina ka saka kanka wannan labarin bai da inganci cewa wai wadan zina ne a kurin mutumin banza ne ko Allah ya kurin dan kai mutumin banza ne ya cikin mugun aiki da haka ka ƙara tambaya ta akan abin da ba ka sani wani azuka wani azuka ba mun jahilin Allah ina ma ka shaidu kada shiga layin jahilaiwa a takaice ga nuhu kenan ya tsammanin san ya to Allah ya mai tayi sai iyalanka illa man sabaka alil qawl minhu sai wanda Allah ya rigai kalmar azaba ta tabbata a kansu to a cikin akwai wannan da da matashi haka fa wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allah ta kakka mun maganar azalimai ko cikin iyalanka ne domin su wayannan su ma za a jirmiyar da su cikin sauran kafin in wannan shi ke tabbatar ma da ƙaryatar da ƙisa shahararra za ta kai a wajen malaman tafsiri cewa wai a wannan jirgin nuhu nuhu alaihissalam ya aiki wajen kawo mai ice da aikin jirgin ruwa da wani waje waje waje wani dogo ne iyakar tsawo a duniya wai duk ruwan da aka yi na nuhu wai shi bakin gwiwa ne bakin ƙwaurin shi ne bakin ƙwaurin shi duk ruwan da aka yi nuwa kuma cewa an tabbatar da kawuri ne bayan nuhu ta Allah ya ce la'ashin mamamin lamarin a yau ba mai tsira babu kawurin da ya saura a ce rabu da tsar kafin bin kafin da yara tun a daidai babu mai saura ɗaya a kawuri to amma wayan ce wani shi saboda tsawon shi ya tsere mana azaba ta Allah shi ke kawo wa nuhu itace nuhu ya ɗauki tsaba ɗaya mutumin da ba shi wani shi ya ƙunshi haka tarihin yake wai ƙarshe lamari wai nuhu wannan iwata ya tsira da matan shi ita ma kafira tare da shi saboda wai ya dauke matar a ta yi hannun shi ya daga ta sama in ta shi yunwa kasar tun labarin kada kana gane shi wai in ta shi yunwa an wani abin a rubuta da kanta wani tafsirai in ta shi yunwa sai ya sa hannun cikin ruwa sai da kokin sai ya daga a sama rana sai ta gasa cikin ya ba ta ci ɗanwa idan rana ta kasa kihi ina hannun shi ɗan har kihi ya gasu to shi mai hannun wa kuna hira ce da makon hira ce kama ka shawar hira ce kwanan taɓin ya ce da haka wai aka ce wai musa wani wai wai da halittu musa wa suka ko dubu wai har musa wai isko shi musa ya je yaƙin shi tare da kawai wai yanzu gari wai kuta kwashe kwashe ne mutane wai yanzu gari kawai ƙaramin ƙauye kuma sai mutum mutane wani su mutu wai wa musa ya zo musa ya zo wa ɗashi musa ya tsawon wa zira'i goma sandan musa zira'i goma ba ashirin ba musa ya ƙwari zira'i goma talatin ba wadda ka yana ƙubirin iwaja yan wadda wadda kiso shi ne kwashe-kwashen isra'iyar ba su da tushe kama da gaurin zuwa kawuri gaban kone kawuri koren allah halakar da shi koren kuma duk ingantacce anasarasa ya ce tun adam an halicci adam a tsawon zira'in saba'in da kusa kai sattin ya ce tun daga nan ɗan adam rage wa tun daga adam ba wanda ya wuce shi ƙasa aiki shi kuma an ce wai tsawon haba hira ce don haka dai yanzu allah ya ce wa nuhu wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun kakka mun maganar wanda suka zanta kansu kina ko iyalanka ne wannan su ma za a dirmiyar da su don haka fa tastawaita فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نعم على تنوم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ينذكرهم أبن ذا idan ka hau jirgin ruwa da kai da waɗanda suka imani tare da kai ko ka hau da jama'a abin da suka suke gaba daya jirgi ya daidaita komi ya zama gama ya tayi a kuran to yanzu ga abin a camshi fa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tsiratar da mu daga mutane azzalimi da na banza sai Allah ce wa qalat rubiya bismillah majriha wa mursaha yanzu an gaya mishi yanzu jirgin bashi da mai bashi da abun kicin turawa bashi da komi kuma ta gaya Allah ta gaya a gaya mishi bismillah majriha wa mursaha bismillah ce tahiyyar shi an ga kai jiki ta ce bismillah kullum kai ba ruwanka ko bismillah kullum da gaya bismillah shu kullum iya bukata daya ta bismillah ya tsaya ko ya bulki kurum tahiyya bismillah buduki bismillah haka ala ce mishi وقالوا كبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها kawo kurin nufa ruwanka kurin kawo shi kurin bai bismillah ne ta hiye shi bismillah a daya yanzu an yi tahiya lokaci ya yi saka ne Allah ne ce kurin bizi wa qurrabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa qurrabi anzilni munzalan mubaraka yace ya Allah ka sabkar da ni masabki mai albarka ana wuri mai albarka nan kenan bayan ruwa ya shanye iya so inda zai sabka ba so sabka saman ƙasa yake roƙon Allah Allah kai shi wuri mai albarka mu Allah ta wa'anta khairul munzilin Allah kai ne yayyan mai ba wani masabki ka bani yawan ganin malamai a jodi a ina ne turke ina ne kurin dalame ne cikin duhu ba mu gama kat a gari ka zane wuri ka zane alman tarihi suna bincike ko bakin nai wata a samun jirgi a wani da ainihin wasu ta an rigi mai jirgin ba wasu shi ne shi da ba ruwan mu ba tarihi abin da daga kistar halakar da mutanen maza shi zai amfani kistar da take ciki ba jirgin ba ba wurin ba wannan kuma wani tarihi da ta bincike alawa da Allah ya ce kenan ya addu'a ga Allah Allah ka sarki ne masabka mai albarka Allah kai ne himma ta sarki sai Allah ce inna fi zalika laayatin inna fi zalika laayatin wa in kunna lamubtalin Allah ce inna fi zalika laayatin cikin lamarin Nuhu yan wa da jama'a shi da mutanen shi yanda Allah ya ya mishi akwai ayoyi kwarai wa in kunna lamubtalin Allah ta lalle mu muna jarraba bayi Allah iya jarraba manzannin Allah Allah mai nuna ya ga wani jarrabawa haka mun ba ba annabi annabin Allah ba a zarge shi a bashi kashi kuma su kaya ɗaya ba ɗaya ba ɗaya ba ɗari tara da hamsin yawa kamar ji babu ya gaskiya da annabi Allah ne sai da da an ƙare iya nan annabin Allah ne manzan Allah ne ina cikin ma'ula da bin rasul amma Allah ya ƙare ya hoje ce ƙarya kake a kore shi kamar ba komi yan wa shekara ɗari ba ɗari ba ɗari ɗari ɗari tara sai zai ga shekara goma ishirin kaga jana da abubuwan zaɓi imani haka ya tsaye kuma aka a zarge shi a cikin komai abu shi allah ya da shi sai da lokaci ne ta kuma allah ya gama da waɗannan mutane sun kawai a yau sun shiga tunkarin labaru yan wa idan masu irin wannan shekaru sun shiga labaru ina gaban masu cikin cokali na shekaru kuma da yana wata bakin labaru da wanda ya na kwarai da ya na maza kuma ta sai labari ka ce an taɓa wasu wani a nan wani biyu an ce ko iliya su kowa ne ne kowa ya iske masu kasu an taɓa yi an taɓa yi har an gada har ma ba gani ma wani bai san wani wani a nan iliya su haka za a yi wallahi haka za a yi duniya haka take wata ne labari an wa kayan ka zama to kayan labaru ka shirya alkhairi Allah ta muke mai shirya alkhairi sallata a cikin wannan lamari akwai ayoyi kuma da ta lalle mu muna jarraba bayi nan an karantar da kai ana jar abin da bada bada bar cewa wani duk Allah ya kowa jaraba wace manzannin Allah suka kowa jaraba suka an jaraba ita kuma duk wanda ya kusa da su haka Allah ce kenan jarabawa sun Allah da cikin bayan shi iyawa kada ce Allah da kanka bane ba jaraba ma Allah ya kanka ne ne ta ce kai baka daraja sai Allah ce gaba
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أكبر فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ‘yanwa bayan wannan duk labari da aka yi na shekara wani dubin wannan ta nuna ko Allah ce sun ma'an sha'ana min ba'adikin ƙarnan na aka wannan za'ari ya fashikinsu nuhu da mutanen shi dole abin da gaba gurmaya Allah ce bayan su kina an gama da su sun huce kuma Allah ko sai muka sake sabuwar halitta ɗan wa nuhu alayhi salam ce a yau a duniya sai ne kaga wani dan adam kun wane ne iya daga cikin zuriyar nuhu shi aka ce baban duniya na biyu domin bayan tufan wanda suka yi saura ba su samu zuriya ba kar masu imani nuhu ne kaɗai da ɗaya shi suka samu sassala ta zo ta ɗore kuma yau da gobe da gobe kare duniya suka ciki a yau shi Allah ce bayan halakar da wa'incan sai muka sake kuma sabon tashin wata al'umma al'umma daban ban da ta zo da kuma sabuwar jama'a su makakawanta an ƙarin da kuma sabuwa na an ce ana magana ne da mutanen salih kuma ana ana magana da mutanen ad mana annabi hud adawa dan magana tana zauwa wasu ce hud da shi ne farko kayan salih wasu ce hud domin za mu ga dalilin halakar ta kasa bani da me aka halakar da su shi da kawo sabanin a ce hud ko a ce salih su dai cikin al'ummomi ne na banu wannan biyun suna bayan nuhu alaihi adawa da samudawa Allah ya ce kenan bayan ya ce mana sun ma'ansha na min ba'ari makarna akarin muka sake sabuwar halitta ta wata jama'a daban su ma wa'innan na bayan su ma abin da ya samu wa'incan yan farko na gama Allah da wani a cikinsu su ma na yanzu ya same su ce fa'arsar na fi masu da minhu su ma muka aiko da manzo daga cikinsu daga minhum daga cikinsu haka Allah ke daga cikinku ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت haka al'umma ba al'umma ko ce a da manzo yace mun aiko masa da manzo daga cikin su shi ma dai kiran da yayi an ibudullah duka magana guda ce ko kade ta Allah da ibada kuma malakum min ilahin garu ba ku da wani ilahin ba Allah ba ke dole abun bauta dishi ne ne babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah haka ya ga musu hudu ne sali ne kowa dai magana guda ce afala tattaqun shine ba ku jin tsoron Allah ku haka gama Allah da wani ne su ma manyan su manyan garin وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون نعم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إن إنكم إذا لخاسرون الله أكبر الله يتي وقال الملك من قومه الذين كفروا كل من يغني كل من يعني كل سن كافتن أغني sun ci kuma ya ƙar gaskiya kullum su ne haka ne suna da cikin bayanta ya ce wasu kafirta kun wa kazzabu biyu sun ƙaitar da lahira yan wa idan kuna sanar ku zama sabita ta ɗaya mutane kullum mutane mutane ya da a nan garin an wani lokaci gwamna magajin gari sarkin gari dubbarman gari gaba ɗaya da limaman gari aka maka ce a garin mun kare wa'azi ko kowa na zaka ba aka ce ba mu ba wa'azi tun da gwamna Allah aka yi takardar birnin takardar ƙari haka yi ta haka wata takardar wata wata birnin aka ce ba mu ba wa'azi a garin nan Allah tun daga gwamna kuma ka wasu ɗan gindi gwamna magajin gari na zamanin sarkin zamanin da malaman zamanin duk limaman da aka yi wanda wanda magana limaman da magana an ƙarya aka yi wanda magana gaba ɗaya ga mu aka ce gaban nan mun ƙare wa'azi ni zai babu ni a zalibu ƙarewa ce kan ko ma wani zai wuje mun ƙare a nan gara kai Allah ka Allah ka annan gara kai zai lai labari Allah shi da su Allah gano ta mu gaba daya ya zama tari haka Allah suna da su kowa kullum yana da suna ba su suka ba sai gaskiya ka gane kuma ya gane insha Allah eh haka ne Allah ya ce wa qala malau mutum wa qala malau min qaumi mutanen manyan gari na mutanen nu allazina kafaru wa kazzabu bil akhirah wanda suka kafirce ma Allah suka karyatar da gamuwa da Allah ta ran lahira wa atarafnahum fil hayatid dunya Allah ce kuma da mutanen wa Allah ce mun ji da su dadi ba an ba su kayan jin dadi Allah ce mun ba su kayan ni'ima mun ba su ni'ima a rayuwar ta duniya me suka ce maimakon su amsa kira da nu da hudu yayi kusa ne yayi kira abota mu Allah kaga mu Allah da kowa yawan me aikin ahli sunna a garin nan a ga a kade ta Allah da ibada ko ayi sunna a bar bid'a ba ku da daban ba mu da nan ba shine kurin abota mu Allah an tashi cikin shirka da Allah shirka ma ibada ce da bid'a da aka wani kira ku babu namu da namu jama'a komo abota mu Allah kadai ka dogara da kowa ka rantse da kowa komi Allah da abin da ba manzan Allah ce na ibada kan ku yi bu manzan Allah shi Allah ya aiko ka abota ma Allah da ra'ayin kowa ne ne abota da abin da manzan da Allah ya aiko ba kuma na mana wannan akan wannan da suka ta adawa da ku Allah shi da mu gaba da su yace suka ce yanzu mai ko su amsa kira me suka ce ma hada illa basharun mithlukum suka ce mabiyansu kai wannan wannan wannan annabin ko jiki misali ne wannan mutum ne kaman ku mutum ne kaman ku ya akul min ma ta'kulun min iya ci irin abincin da kuke ci ita shi Allah ya goshi ko shi mai mata shirbun iya shan abin da kuke sha ya ci irin naku ya sha irin naku kuma ce ko Allah ya goshi la la la la wala in ata'atum bashar mislukum muka ce wallahi in kuwa kuka yarda kuka bi mutum kamar ku kuka bai da'a kenan innakum idan la khasirun lalle kun tabi haka saka mu dinsu ina ganin kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته